أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار اللازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شاهنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقبائي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأحتمين أبو إسحاق على جبران ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ ومردي وقائدي وفاهي وبلازي وادي إلى الله شيخ إبراهيم أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهاء داهمة الشيخ يهدري لنا بهذا المهدري والتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسأل كل دفعة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا عبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد yau muna zama na ɗari biyu da sittin daidai zama na ɗari biyu da sittin daidai insha Allah mun doso hatma na cika karatunmu in Allah yadda za mu ga yadda Allah zai ba da dama har zuwa mu yi sauka in Allah ya so muna fatan kuma Allah ya ba mu dama in shehi ya yarda an sa mana hannu mu karanta rimahu na jawahirul ma'ani rimahu na shawmurul futi in Allah ya da in Allah ya ba da dama abin da zamu yi kenan insha Allah a yanzu an gama da jawahirul ma'ani sai a shiga rimahu na shawmurul futi a قوله المفيض على كافة من أوجدته بقيمية سرك فنسى المفيض wanda ya kwaranyo alakafati a kafatin man aujattuhu da duk wanda aka samar da shi bi ƙayyumiyati sirrika da tsayuwan sirrinka hazalu haza wasfu linnabi duk wani wanda duk wani wanda Allah ya samar to ya tsaya ne da tsayuwan annabi Muhammadu ma'ana babu wani halitta kaf cikin kaunu wanda ba da annabi ne Allah ya tsaye da shi ba babu shi babu shi wannan wasfulin nabi sifan annabi ne li'annahum fidun ala kafata khalqillahi ala al-umumi wal idlaqi duk wani abun da ya kwaranyo duk wani abun da daga wannan sai wannan to ya fito ne daga hadarin sayyidul wujudi zuwa ga hadarin kullu khaliqin lahi umuman wa itlaqan ko ami ko itlaqi fi kulli ma yanaluhum cikin duk abin da mutane cikin duk abin da halitta da ta samu min al manafi'i na daga amfani dinan a dinance wa duniyan a duniya wa ukhuran da lahira an gani komi labazaratu hadal kun manzala shine dukkan kaunu shine tsiro tsiron kaunu gabaki daya mazalla ne iska na mufradan tunda shi mufradi ne wa mijimil mudari kazalika duk wani abu mai cutarwa ma kazalika haka ne fa ina mufidun mazalla shine mai kwaranyowa li jami'iha ga dukkan komai sallallahu alaihi wasallam ala jamil wujudi ga dukkan kaunu suma wasafa jami'al wujudi sai aka sifanta dukkan kaunu bi annahu kafata man aujadatu bi qayyimati sirrika duk wani wanda ya tsaya ya tsaya ne da sirrinka ya rasulullahi wal halqu kulluhum duk waɗansu halitta aujadahum Allah ta'ala bi qayyimati sirril ilahi ubangiji shi ya samar da su da tsayuwar sirri na ilahiya wannan samuwan da samuwar manzon Allah ka samar da su walƙayyimiyati ita tsayuwar hiyalwaƙiyatu ita ce wadda take da sirri ismin alƙayyum da sunan sirrinsa alƙayyum walƙayyum shi kuma tsayuwan kowal muqimu li jamil wujudi zahiran wa badinan shine mai tsayuwa ga dukkan kaunu zahiri da baɗini ka gani ai kaga akwai sunan manzalla hayyu ko ko kuma akwai suna mazalla ƙayyum saboda duk wa'innan sunayen kaf gaba kiɗa mazalla yana da wato niyaba a kujeran hayyu ya hayyu ya ƙayyum bi rahmatika astagisu wajen annabi muhammadu abin zai je wa awwalan wa akhiran shine na farko kuma shine na ƙarshe wa kullan wa ba'dan shine duka kuma shine yanki alhaddi lazi na fazat bihi mashi'atahu ta ɓangaren da ubangiji ya sa shine a gurin shine mashi'ar Allah wata suwirun fi sabiq ilmihi da Allah yadda ya sawara shi fi sabiq ilmihi a duk sunayen Allah manzo Allah ya hau kan kujeran aniyaba fowa ya ƙimul wujud shi ne yake tsayar da fowa shi ubangiji ya ƙimul wujudu subhanahu wataala ala haddi zalika al shi ne yake tsayar da kaunin gaba daya amma da shi manzo Allah da shi ala haddi zalika al a wannan kadarin manzo Allah bila ziyadatin wala naqasin babu ragi babu ƙari ولا يفيد في زيارة ذلك سببا من الأسباب babu abin da zai bada fa'ida cikin wannan ƙarin wajen sababi daga cikin sababai ani an yazi da ala qadari lazina fasta bihi mashi'atun fil azal a ce an ƙara ala qadari lazina fasta a cikin ƙadarin da aka zartar da mashi'a fil azal wata sauyirin fi sabiƙil ilimin ilahi da sura na rigayen ilimin ubangiji fala sababan ya fido babu wani sababi da yake daidai ba da fa'ida fi hazal maidan a wannan fage la ziyadatan wala nuqsanan babu ƙari babu rigi falaisa tawafurul asbabi ba kuma yawan sababai bane wata zahiruha da yawan bayyane-bayyane ya fido ala ziyadatin wanda zai ba da fa'ida a kan ƙaruwa hatta limƙidara haɓatin har miƙidarin ƙwaya ala ƙadar lazi na fasta bihi na fazad bihi mashi'atun a kan ƙadari na wanda Allah ya zartar da lamarinsa walaisa ta babu jinkiri na jami'al asbabi na dukkan sababai alhukuniyati na hukunci tankusu wanda za ta rage min zalika al-miqdar daga wannan miqdari miqdar habatin kaman kwaya fa wujudul asbab samuwan sababi wa adamiha da rashin samuwansa fi hazal maidani a wannan kujera alhadisawa duk daidai ne duk daidai ne na kiyamu wa ala hazar ta haƙiƙi a wannan ta haƙiƙin wajarihi da aukonsa waƙa ismul adali ya afka a suna na adilu wal adalu shi adili ko tasarrufi fil alam shi tasarrufi ne cikin alam ma'abbarun bihi an jami'il wujudi wanda ake yin ta'diri da shi na dukkan kasantuwa ala haddal lazina fazat bihi al-mashiyatu wanda shi ma anan ake zartar da aka zartar da hukuncin mashiya wata suru da kuma sura fi sabiqil ilmi cikin marigayen ilimi la yazidu wala na la yazidu wala na kasu babu kari babu tawaya fa haza wannan ma'ana ma'anar ismul adal shine ma'anar ismu al'adalu kaga qayyumiyatika al-qayyum al-adilu kaga duk abubuwan da zai baka ne duk suna na Allah an sa تخلف عنه رب ال... تخلف رسول الله an sa manzo Allah ya zama halifa kan suna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah al dukkan sunayen nan kowane suna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana niyaba a kujeran wannan matsayin matsayin halifan Allah ne a wannan suna halifan Allah ne a wannan suna in ako wani wanda zai fara tajalli wanda aka fara matajalli to manzo Allah ne a kowane suna ba wani suna wanda manzala bai ɗauke shi ba babu saboda in bai ɗauke shi ba to bai zama halifatun laifin ardi ba bai zama halifatun laifin ardi ba saboda kowane siffa na sunan manzala yana da shi manzala yana da shi ƙauluhu faninsa almuradu sari abinda ake nufi asari fi kuleti a jazair mawhibatu fadalika asari wanda sunan yayi naso fi kuleti a jazair cikin cikin dukkan yanki yanki na mawhibatu fadalika kyautan fadalanka hakan ne kaga na son Allah bimana na so na sunan Allah wanda a cikin kulliya na juzi'i na kyautan fadalika daga fadalanka duk Allah ya bashi in Allah ya bashi ya halaftar da shi da Allahu kaga wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah sai aka nuna maka halifan Allah a wannan gurin annabi Muhammadu ne innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una ka gani sai ya sake nuna maka wannan sunan da yi nashi ne sai ya sake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki kaga sai nuna maka halifancin Allah dai a jikin annabi Muhammadu ba wanda ya shiga wannan tsakanin annabi Muhammadu sai aka ce maka to ar-rahmanu sai ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in kaga wa rahmati rahmata rahmata ta yalwaci komi kaga wannan rahman rahmati damirun yarju ilaihi ne eh rahmati wasi'at kulli shay'in saktuba halil ladina yattaquna kaga sai zama ar-rahmaniyya manzo Allah ne kaga rahimu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun kaga raufu wajen tausayinsa rahim duk sai aka ce maka annabi shine kowane suna na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine awwalu Allah shine awwalu manzo Allah kuma shine awwalu khaliqillahi ka gani awwalu awwalu eh laysa kamithlihi shay'un babu kaman Allah laysa kamithlihi shay'un annabi Muhammadu shi ma laisa ka mislihi shay'un duk in ka ɗauka haka za ka dinga gani kowane abu to sai aka zo ka ce kai tattara dai ka gane man kana lahu rabbahu fa rasul mahmudu rasulullahi rasulu in dai Allah ne ya yi ka har kwalban nan kaga yin wani ne ko amma yin Allah ne to annabi Muhammad shine annabin kwalaba akwai gurin da annabi aka fitar da shi babu kowane abu in kana son ka gane wa in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalu abidin ni ne farkon mai bautan Allah ina su jibrilu na su mika'ilu ina su israfilu na su azara'ilu kab ga baki ɗayansu annabi muhammadu shi ne farko kafin su don sai da aka yi shi tukuna aka yi su amma a wani siffa ya zo a siffa ta nuraniya da Allah yi awwalu tajalli farkon tajalli rahmaniya ce wannan abubuwan ga sunan dai haka in mutum yana son ya san annabi sai ka bi irin wannan babin kaga duk duniya ai annabi Muhammadu shine fi kowa girma duk duniya al'umma annabi Muhammadu su suka fi kowane girma duk duniya littafin da aka ba na Muhammad shi ya fi na kowa haka ne? haka ne to wannan zaɓin zaɓi zaɓi babansa ya fi uban kowa mahaifiyarsa ta fi mahaifiyar kowa saboda zaɓin kenan babu wani abin da aka kawo a ce a cinkushe aka kawo babu shi babu Allah da ya gane da mu annabi ma'anahu ma'anarsa kowal faidu shine kwaranye alaka fitul wujudi shi manzo Allah kamar ruwa ne wanda ya game komi na wujudu wa shewa da zai fi zuhu abinda yake masa kwaranye ko muraduhu shine manufansa asari wanda yana so fi jami'il wujudi cikin dukkan samuwa fainal faidal ilahi shi kwaranyan nan na ubangiji min hadaratu da rahmaniya daga ina fito wa rahmati wasi'at kullu shay min faid min hadaratu ar-rahmaniya daga hadaran ubangiji rahman ne li jami'il wujudi wannan dama na ga muku rahmaniya ita ce farkon tajalli min hadartar rahmaniya daga hadarar rahmaniya ne in ka sa ismullahi rahman to akwai siffa kuma li jamil wujudi daga dukkan wujudu min azal tun daga azal ilal abad zuwa abad wato tun daga lokacin da Allah ya yi azal har zuwa lokacin da Allah zai yanke zuwa abad hadaran manzo Allah ita ce take ba da komi da komi ya ce ne zalika da faizu wannan kwaranyan tana gamewa kullahu dukkansa fi haƙiƙatul muhammadiyya a cikin haƙiƙat muhammad sai na rasulullah ne muhammadiyya ce daga nan an an kwaran yota cikin hadaram sai na rasulullah suma ya sari sai yana so minhu daga wa daga sai na rasulullahi mun kasiman sai zama rarraba shi ala jamil wujudi ga dukan kaunu mala'iku suka samu nasu rauhanai suka samu nasu shadinu suka samu nasu jinnu suka samu nasu mutane suka samu nasu dabbobi suka samu nasu jawamidu suka samu nasu ɗaba'iyu suka samu nasu wannan halittar guda nawa wannan shine ake nufi mun kasiman ala jami'ul wujudi wannan sune iya halittar Allah duk wani halitta wannan abun jami'i ne ko mutahariki ne sunan shi jami'i ba mutahariki ba sai dai a haraka shi amma jami'i ne da ginin nan da wannan duk sunan su jimadat bishiyoyi da dutsuna sunan su jimadat akwai hai'a saboda haka akwai abubuwan duk ba wanda ba daga faidan sai na rasulullah ya fito ba babu shi alhadi kaulihi sallallahu alaihi wasallama wannan nan nade maka karatu ne alhadi kauli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin manzo Allah ma ana qasim ni ni ne mai rabawa ma ana qasim ni ni ne mai rabawa wallahu almu'ti Allah kuma shine mai bayarwa kaga magana ta fito Allahu almu'ti wa an alqasim manzo Allah Allah madaukaki komi ya ba wa manzo Allah ne manzo Allah kuma shi kira ba komi komi abara annal ada an ba da labarin wannan kyautan al'awalu na farko huwa ikita dawul ilahi yanki ne daga daga bayarwan ubangiji kana mufassalan sai ya zamo ya yi infisali bil kismati da rabawa alama na bihi mashi'atul ilahi a kan abin da na bihi mashi'atul ilahi mashi'a na ubangiji ita ta rarraba wannan an gane na ikitida awwali min nurihi na hasken manzalla duk wani abu daga hasken daga hasken Allah ikidawun yanki ne min nurihi daga haskensa to wannan ikidawun din daga wannan ne aka sami kyautan da Allah ya bawa kowa da kowa wanda aka zartar da mashi'an ubangiji wanda yake tudawa walan shi yankin farko kana min Allah daga Allah ne lijami khalqihi zuwa ga dukkan halittarsa wa taqasimi shi kuma rabon rabon huwa tanawulu min yadil malaki shine bayarwa da ake samu ta hannun mala'ika aw min hadaratihi ko daga hadar manzon Allah wa tawsilihi ya sadu ila man umira bi idahi ya sadu da hannun wanda ake bashi kana an sallallahu alaihi wasallam wannan duk daga manzo Allah ne ko da mala'ika ne zai baka abu to sai manzala ce a baka amma mai rabon na farko Allah ne mai bayarwa na biyu manzala ne ko menene faho fi zalika a wannan wurin bi manzilatul abdu shine manzala ke matsayin bawa allazi yamuruhu malaku wanda Allah yake malaika yake horonsa bi tawsilil adaya ila nasi wajen bada taimako ko kyauta zuwa ga mutane fahu yuwasiluha ila arbabiya shi kuma sai kasama wa ma'abutan kyautan ala kadari ma arada hul maliku gwargwanon yadda ake son a bayar fa haza ma'anil hadisu wannan shine hadisin ina ma'anil qasim ni mai rabo ne wallahu al-mu'di Allah shine mai bayarwa manzo Allah ne wa kama qala shaykhul akbari kaman da shaykhul akbari ya fara fi salati cikin salatin fi wasfihi sallallahu alaihi wasallama yadda ya siffanta manzo Allah ya siffanta shi da alƙalamin nurani alƙalami ne na haske aljari bi madadil hurufil aliya wanda yake gudanarwa yayi masa madda da harafi al'aliya wa nafsu rahamani shine kuma nafsu rahamani na rahamanu asari wanda ya saryani bi muradil kalimat tamma da manufan kalmomi cikakku faza saryanu wannan saryanin da yake gudana minu sallallahu alaihi wasallam daga hannun manzala li jami'il wujudi ga dukkan kaunu ne kullu ma nafaza bihi mashi'atullahi duk abinda Allah ya zantar li jami'il wujudi duk abin da Allah ya zartar daga zartuwan hannun manzo Allah ne lijamilu shine alƙalam Allah ya baka na baka Allah ya hana ka na hana ka Allah ya ce ma an yi ma Allah ya ce haka amma komi annabi Muhammad ne yake bayarwa komi ne ne eh la ta isa lihi baya yiwa ka san ta ina abin yake zuwa illa arbabi ila ila arbabi zuwa ga ma'abutan abu illa bin niyabatu rasuli sai da hannun manzo Allah eh mutlaqan wa umuman itlaqi ko ami min gairi shuzuzin babu wani a ce akwai wani kyauta da ya taba zuwa wajen ko da pure water ne ka kurba annabi ne ba ka ka ce ba hannun annabi a ciki ƙarya kake ba ka san annabi ba ne min gaira shuzuzin wala ta hasisin babu shazi ba wani wanda aka manci aka ce an yi abin annabi bai sani ba babu abin ƙaulu kulliyatu a jaza'il mawhibatu fadalika wannan duka kulliya ce ta juzi'i na kyautan fadalanka wanda Allah ya maka ilam ka sani annal alama alam kullahu dukkansa ala jumalihi wa tafsilihi ko jumlarsa ko tafsilinsa kullu mawhibatun kowani kyauta min mawahibi fadali wanda yake fitowa daga kyautan fadalan Allah subhanahu wataala jada subhanahu wataala Ubangiji ya ƙawatar bil wujudi awalan wal khalqu da, da samuwa da farko sannan kuma da halitta kuma ja da saniyan wujudul awwali shine ja da subhanahu wataala bil wujudi Allah ya samar da abun ne ya ƙawatar da shi da samuwa awalan wal khalqu sannan halitta kuma ja da sani sannan na biyu bi qamatul wujudi tsayar da waye ya samu wani isa lulmanafi a turo maka abu annafi wa dafi ulmudar abinda zai amfana da kai ko a tunkuɗe maka abubuwa fama hunaka illa fadalu babu abin da ke nan illa fadalu sai fadalansa subhanahu wataala bi mana sayyidina rasulullahi وعلمك ما لن تكن وكان فضل الله عليك عظيما to fadlullahi ana kiransa qur'anu fadlullahi ana kiransa manzo Allah to annabi Muhammad munashi'un aw munafi'un aw dafi'u darri mai amfanar da kai ko wanda zai ture maka fitina to annabi Muhammad qawlu al mutajalla alayhi wanda aka yi tajalli a kansa fi mihrabi qudusika wanda yake mihrabi qudusika ko unsika mihrabin qudusika sarkinka wo unsika da ɗebe kewanka yani annal mutajalla shi abin da aka yi tajalli a kansa bi fatahin lami alaihi wanda aka yi aka yi fatahun lam alaihi huwa rasulullahi almutajalla alaihi kenan fi mihrabi qudsika a cikin mihrabi na tsarkinka wu'un sika da ɗebe kewanka mana ba kowa daga kai sai shi manzala kenan daga kai manzala sai rabul izzati ba wanda yake gurin saboda ba wanda aka yi shi da farko sai annabin eh shine mihrabul qudusi shi yake kira mihrabul qudusi sai na rasulullahi al muradu bi huna abinda ake nufi da shi ana huwa al akhiratul ahmadiyya ka gani akhiratul ahmadiyya shine karshen ahmadu ahmadu saboda an fito da shi a mihrabul qudusi ne domin shine awwalu la sani lahu eh awwalu la sani lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahdaran ahmadiyya ai babu wani mutumin da yazo da sunan ahmadu banda ahmadu babu duk duniya ba taba samun wani sunansa ahmadu ba manzo Allah shine shi kare daga bayansa ne aka samu waɗansu masu suna amma banda shi babu wanda aka taba samu a duniya allatifi ya yuqaddisu rabb saboda wannan shine yuqaddisu rabba ubangiji yake tsarkake ubangiji subhanahu wataala ya tsarkaka ya dauka wai jizihi haqiqatu hamdihi shine manzala shike sakawa haqiqa hamduhu wato haqiqan godiyarsa fi mihrab qudsi a cikin mihrabi na tsarkakansa wal qudusu babu wanda Mala Ibrahim ranan ya taba wannan magana Mala Ibrahim jikin shehu shehu shehu Ali al-Harazmi ya yi magana amma da yawa wanda suke gurin ma ba su mai magana ba ya tambaya ya ce dala menene menene alhamdu hadaratul hamd me ita to da yake ya gane ba gane ba sai tafi da karatu sai to ai alhamdun ma'anansa ai ba a gane shi abin da yasa ba a gane shi kai tunaninka alhamdu alhamdu ake faɗa amma alhamdu manzala ake nufi eh alhamdu saboda manzala shine kadai ya cika godiya wajen ubangiji saboda haka sunan shi alhamdu shine shi Ibrahim ai yake faɗa yake cewa wal absarat ainaka ahala ma'ishatan min al'abdi haza al'abdu falhamdu kulluhu magana kenan wahal absarat ainaka kai ka taba ganin wani mutum ahala ma'ishatan wanda rayuwarsa ta fi komi dadi min alhamdi min al'abdi haza al'abdu ga wannan bawan wannan bawan falhamdu kulluhu shi dukkansa alhamdu ne dukkansa kayan Allah ne to ai kayan Allah kayan manzo Allah ke nufi saboda وهل أبصرت عيناك أحلام معيشة من العبد هذا العبد فالحمد كله komi na shehu ibrahim alhamdulillah komi na shehu ibrahim manzala ne sai ya sake kawa ya ci kai ya ce wata rana ya yi magana ya an haɗa yan sha'irai da aka haɗa sha'irai ga baki ɗaya ya ce da Allah yana son in akwai wani sha'irin da ya kai ya faɗi wani abin da ya faɗi irin nasa na manza Allah wanda shubran bai faɗi shi ba. In akwai yana son ya ji, ya ji ya faɗa shubran da baitin shubran zai kawo abubuwan da ya riga ya faɗi ya naɗe wannan babin ya wuce. sai ce to abun da shubran daga ciki yadda ake gane yabo da isan yabo da yadda ka kai yabo sai ce jalla ɗaha wata'ala fauka fikiri wa makali da shobram ya kalli manzala sai ce jalla ɗaha wata'ala jalla ɗaha wata'ala fauka fikiri wa makali ta ce don Allah shin ka gane ka fahimci abin da ake nufi ubangiji ne fa mai suna jalla sannan shi ne mai suna ta'ala sai ce to manzala jalla ya buwaya wa ta'ala ya ɗaukaka fauka fikiri wa makali ba abin da zan iya gaya masa don ba zan ce masa Allah ba ba zan ce masa ɗan Allah ba amma akwai wani mai kama da wannan babu babu eh babu to abun da ake magana gwargwadon shi yasa sai na ce gashi an yi maulidi maulidin ya tafi amma an yi tafiya ne a kujeran kalbu ba a kujeran nafsu ba saboda wanda suka san nafsu ma an suka faɗi manzo Allah suna gigita mutane to wanda ya kai kalbufa sai na ce duk wannan maulidin ya tattaba nafsu kaɗan amma akan kalbu yake magana saboda haka an ji maganin an ya jawo mutane kowa hankalinsa yana kansa yana sauraron ya ji abin da zai dinga faɗa amma kuma ba san annabin ba ba san annabi ba bai kai ba ta ba na jawo su a tura su da ƙarfi tun haka zo wanda ya riska in mutum ya je tafakuri domin shi ko ka yi karatun sai ka haɗa tafakuri ko ka yi karatun sai ka haɗa tafakuri shi yasa tafakuri yana daga cikin abin wani lokacin ya fi ibadan shekara tafakkur sa'ata hayrun min ibadati sanati saboda yadda zaka gane abubuwa a cikin abubuwan yanda zai zo to in kai dinga ibada kana ta ibada sai kai ibadan shekara 700 wallahi tallahi baka gane tafakkurin awa daya in ka gane sai ka ga kaman irin kunnan ka ya toshen nan fawo ya bude sai ka gane annabi a gurin eh ta haka abubuwansu Allah ka ba mu Allah ka sai da mu shi ne hamdu kaga alhamdulillahi aya ahmadu lillahi ne alhamdulillahi ai ahmadu lillahi shi ahmadu na Allah ne shi ne shi ne ma na alhamdulillahi to kaga hamdun kaga hamidu ne kaga Ahmadu ne, Mahamudu ne, Hamidu ne, Muhammadu ne, Mahamudu ne. Duk daga alhamdu ne. Fada, washe raki shi. kai ko baka zo gurin baka fahimci ba me aka sa kai ba ka kai ta fada har da yaƙe-yaƙe Allah ya kiyaye shi yasa iyaye mu suke ganin su yara ne in suka kalle su ko a kyale su ko kula su ba sai sai su gaba da abin da suke gaba huwa daharatu shine tsarki al-qudusun huwa dahiru shine dahiru daha shine dahiru daha ya dahiru ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa mu sakwar maka da wannan alqur'ani dan ka wahala ba eh ba mu yi ma haka ba min kulli ma Allah ya ziku bi jalalihi daga dukkan abin da bai dace da jalalarsa ba subhanahu wataala wahu mirabu unsika shine mihrabu unsika gurin da daga kai sai kai daga kai sai kai mihrabu unsika kenan wahul unsu billahi shine ɗebe kewa da Allah haisu laltifatu ligari gurin da ba wanda zai waiwaye laltifatu ligari kama kala fil hadis kama yadda ya zo cikin hadisi liwakatun ma'arabi na da lokaci tare da ubangiji na la ya sa ni fi gairallah ba wani wanda zai ba wanda ya isa ya ɗebe kewa ba ba abin da bai kewa sai Allah kawai eh fa hazar uns billahi wannan unsin na Allah bi adam iltifati ligari ba waiwayin wani Allah ne sai Allah kawai eh qawluhu fanisa bi kamalati uluhiyyatika da kamalan ilahiyya fi awalimi awalimika cikin alam ɗinka wa barrika da da dajinka wa baharika da koginka haza muta'alliqun bi qawlihi diya tattara ne da fadinsa al mutajalla alaihi babu wurin da cikin awali alam na Allah ko barru ko baharu ba wani abu ne ya kauce bi kamalati zati kamalan zatin sa'o bi kamalati uluhiyati ko da kamalan uluhiyarsa yani azharaha lahu Allah ya bayyana ta a jikin annabi Muhammadu kamala na zati da Allah ya bayyana ta a jikin manzo Allah qaulu fi awalimika da yace fi awalimika yani fi jamila awalimi mutlaqan a dukkan alam mutlaqi ko ina ka ga Allah ko ina ka san Allah to annabi Muhammadu shi ne shi kake sani ma matsayinsa wa jami'al awalimi daga dukkan awalim ko ma man dabaka alaihi daukul hadari shine duk abinda nadin na hadar wa min warasa wa min warisi waninsa lashe'an babu komai wa ƙaulu wa barika wa barika ta shi su ba da laumuni da ya faɗi baru ko baru ko baru ya ce an yi tasisi ne bayan an gami gaba kiɗa saboda haka za mu tashi da fasalli lahumma alaihi salatan kamilatan tamatan Allah ka taimake mu Allah ka san da mu annabi صلاة تعرفنا بها إياه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم صلاة تملأ العزل ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكا يا واحد يا حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين